إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saki haɗorinmu a markaz ahalus sunna al jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba goma ga wata na zulka'ada hijira shekara 438 wanda ya dace da biyu ga wata na 'yan dokan albashi kenan wata na takwas shekara 2017 yau insha Allah za mu ci gaba da karatun littafi alwajiz fi aqidati salafus salih yau za mu yi darasi na 14 insha Allah darasinmu na ƙarshe muna cikin bayanin isra'i da mi'iraji wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tahiya daga makka zuwa betul makadis kuma daunin da ake kira da isra'i ita ce faɗar Allah subhanahu wa ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله kenan tahiyya daga aka daga masjidil haram a cikin dare kuma ilal masjidil aqsa allazi barakana hawla zuwa ga masallacin qudus na mai nisa kenan daga wannan wuri Allah ya wannan bulaguro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah ya haka dan ya gwada mai manya manya daga cikin ayoyin shi kuma Allah mai ji ne mai gani ne muna cikin wannan bayani na darasin mu kenan na 13 na bayanin an hau da shi zuwa sama har zuwa sama ta bakwai kuma sama da haka zuwa dai inda Allah ya so ai zuwa dai magariyar tikewa sidratul muntaha sai ce wa akaramahu Allah bima sha'a wa auha ilayhi ma auha wa kallamahu subhanahu wa ta'ala wa shara'a lahu khamsa salawatin fil yawm wal layl a wannan tahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ko ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yaso ya mai wahayin abin da ya mai wahayi kuma mai magana kai tsaye subhanahu wata'ala wa shar'a lahu khamsa salawatin fil yawm wal layla aka shar'anta mai sallah guda biyar a cikin dare dare da wuni wanda wannan shine atahiyya da yayi a can ne Allah ya farata mai sallah 50 iya komawa iya zawa yana komawa ga musa alaihissalam har dai aka zo tun daga hamsin ana ragewa har aka zo biyar nan ma dai musa ya nemi ya koma manzala ya koma a rage mai ce ina jin kumya in koma daga nan allah tabbatar ce wannan shine karshen dama haka allah ya kaddara guda biyar kin ce ba a canza ta amma kuma ana wannan al'umma tana da tafadala ta limka mata dukkan aikin alkhairi gida goma biyar ne a wajen aiki amma da ci hamsin ne a wajen sakamako wannan biyar kin tana kan baccin hamsin kin wannan shine dai aka kaga anan kina nan sallallahu alaihi wasallama yayi shekaru sama da goma ina sallah amma ba sallah wannan khams salatu guda biyar ta farilla sai bayan wannan shekara goma sha wani kun shekara goma da aikowa ta kwan kusan hijira ne sun ce ta sha ɗaya sun ce ta goma da kaɗan dai zuwa dai a wannan ɗin shekarun na goma a nan ne aka yi isra'i da miraji kendid da ba hamus salawat wadda ake ta wannan guda bai ta farilla mana nafiloli ana duka ana yi nafiloli amma sallah mai suna sallah ta farilla sai a wannan shekaru ne na kusan ƙarshen zama a makka aka mai isra'i da miraji a na aka bai sallah guda biyar su ne kuma kenan da ya zo kuma bayan a can an bashi su kuma da ya zo aka aiko mai da mala'ika jibril ya karantar da shi shi ma koya mai aka yi kaifiyar sallah a aikace kuma aka karantar da shi da lokatayya na sallah wannan gata ga yadda ake yin ta ga adadinta kuma ga lokacin da ake yin ta kowace aka mai zawa mala'ika jibril ya mai karatu biyu ya zo a rana ta farko dukkan sallah ya zo a lokaci ko a lokacin farko nata kuma rana ta biyu sake zauwa aka yi a lokaci na biyu illa magaraba ce mai aka jibril ya mata sabka guda duk da ba na hibirin ya zama a lokacin jama'a na musamman ya karantarwa ya zo inda shi ya karantar da ita a lokaci biyu kende wannan shi ne asalin farta sallah guda biyar a wannan tahiyya da aka kina shi da ake sallah ita ce ibada sau mahimmancinta ba a bashi ta nan duniya ba sai da aka yi tahiyar shi ta musamman ta isra'i da mi'raji aka bashi wannan ibada ta sallah guda biyar a sama a sama zamu ce san bakwai an wuce san bakwai dan kai an kai magare tikewa a tan aka bashi sallah guda biyar a sama sai ta muna dama kuma tana cikin ibada muhimmancin ibada cikin ibadodi wanda ta da gobe kiyama ita ce ibadar da za a fara bincike a cikin dukkan ayyuka na bawa sai in ta gyaru ne za a ɗauko sauran aiki idan bata gyaru ba za ta yi daga gidan wuta Allah kiyaye yace a wannan tahiya wa dakhala aljannata fattala alaiha don an kuma ce duk wannan iya daga cikin aqidin ahlus sunna wal jamaa kayan kullum wannan kalma muna maimaita kalmar aqida ta ahlus sunna wal jamaa ko kaka doka ana niyin su wannan su wani a wannan aqida ce ana niyin musulmi aqida ce ta musulmi gaba duk wanda ya saba ma haka ya saba ma aqida da manzon Allah da Allah ya aiko manzon shi sahabbai suka rayu shake da aqida al-sunna wal jamaa kaka doka wasu ne daban wanda zaka ce irin tasu ce mu tamu daban ba haka bane ba kai irin wannan aqida ka shagalla musulmi na kware ka saba mata ka balla musulmi na kware dan ga mutun ya doka wani abu ne daban a wannan na al-sunna ne mu namu daban a a wannan aqida ce ta musulunci da gaskiya kalmar al-sunna wal jamaa mu yi bayanin ta aƙida da manzan Allah ya rayu a kanta sahabbai suka rayu a kanta ita ce aƙidar ahalus sunnar jama'a don da mata ya bar hanya a takeici ba bane ba na ra'ayi ko zaɓi san ka nema yana iya tsaba ya shiga nan ko shiga waccan a'a ka bi ne ka tsira ka bari ka kalla ka kurum ya ce wannan aƙida ta suna jama'a bayan duk wani yardadan ababai Allah kar manzo Allah da Isra'i da Miraji a cikin sallah guda biyar yace wa dakhala aljannata fattala alaiha suna masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda aka yi ya shiga aljanna ya diba abin da yake cikin aljanna wattala ala nar an gwada mai wuta ya ga aljanna ya ga wuta an bude mai komi wara al malaikata wara jibril ala suratihi al haqiqiyya allati khalaqahu Allah alaiha ya ga malaiku kuma hasatan ya ga jibril a surar da Allah ya halicce shi eh shi ne da aure na tattun ukura inda sun da sun munta ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaka jibril a siffar da Allah ya halicce shi bayan nan gani na duniya rufik mubin haka ya mai gani a magana takewa so biya gan shi kirikiri halitta da Allah mishi kina ga jibril wanda yake cewa ta tabbata annabi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu jibril kal hirs bali naga jibril alaihi salam a sirata hiya da na sama na ganshi a sama kaman tsohon tsohon tsumma da ake sawa kasan sirdi a yadda kama nan a kaskanci ba kowa ba shi ma cikin halin kaskantar da kai ce na ganshi yace haka naga jibril shi ma kal hirs bali na gan cikin halin tsoro a yadda a gaban Allah duk a wannan tafiya dai ya ga wa'annan ababe ya ce wara'a wa ma ka zaba da fu'adun nabi sallallahu alaihi wasallam mara zuciya na musulma abinda ta gani ba ta karya ba gaskiya ne abinda ya gani abu ne na hakika bal kana kullu ma ra'ahu bi aynai ra'si haqqan duk abinda ya gani a wannan tahiya ya gansu ne ya ganshi ne da idanun shi da suke saman kanshi hakika ne ya ga abin ba mawulki bane kuma an mai haka ta'aziman lahu wa tasharifan ala sa'ir al-anbiya an mai haka dan girmama shi da wata daraja da yake da ita akan sauran annabawa wa izharan li'uli maqamihi sallallahu alaihi wasallam dan a bayyanar da matsayin shi madaukaki na sallallahu alaihi wasallam a tabbatar da matsayin shi fauka da jami'i a saman kowa da kowa yake bayan haka ثم نزل بيت المقدس ومقدس وصلى إماما بالأنبياء كما يسبق بيت المقدس يصلى da annabawa ya jagoranci annabawa ya musu limanci a wannan wuri gaba daya wannan Allah ya san irin wannan abin da ya wakana na nau'in na wannan limancin da wanda ya ma wannan annabawa sun ma'ada ila makka ta ƙabar alfajar duk wani abin da ya wakana a cikin dare aka yi ya je ya yi duk wannan tahiya ya dawo kahin keta wani alfajar ya dawo makka sada ya dawo wata ruwa ta musulun sun sai musulun yake cewa na samu kaina a tsakanin quraish a hijar ta ka'aba ya zo majalisun ƙuraish iya ba su labarin isra'i da mai iraji da ya yi ya ce sun mun wata tambaya wadda saluwan an shi ya ce ma usubituha sun mun tambaya abinda ban tsaya ba na tattamce su domin sun mun tambaya in haka je betul makadis to gaya mana kowa nawa ce misali ta ga nawa ce kowa nawa take kallon arewa take kallon gusun ya ce wannan abin kwarai ya ce ya ta da mu hankali ya ta da kwarai ya ce kuribtu kurbatan ma kuribtu mutul haƙat ya ce bin taɓa baƙin ciki birin wannan na damu kamar zama kenan za a mai kenan za a ƙure shi an har ka je mai da magana to su sun san wurin sun san garin shi ya san bije ba in haka je ba mun labari kowane ta kallon arewa lokaci kallon gusum ta ga nuna abubuwan tambayoyi na wurin ya ce kwarai bakin ciki ya rige lir ta bi taɓa ta bi taɓa bakin ciki ta bi taɓa bakin ciki mace ya same ni ya ce sun marafa abun lawo na ya an zuru ilai ya ce masu alu na an shi'in illa an ba tun bihi ya ce sun ana tsaya cikin wannan damuwa ta akure ne ya ce kodin sai allah ya ɗaga masallacin a gabana ina ganin shi gashi nan a gabana ce wanda wata ta imam musulun ya ce gashi nan ina ganin masallacin a gabana ce da abin suka mun tambaya me kaza ya ce kaza kaza kaza ne me kaza kaza gani a gabana su musu gani ya ce musu kaza kaza kaza ne allah wani gaba ɗaya zaci a gaban shi a shi kaza an kare ba kenan a kware ba kenan bai wa kware haka ne abin da wadan haka ne kenan wannan don yan wannan me ya ce abu ne na ba hujja ba ce in za ka yan wa a nan kuma za ka yi ne kai na labar na gaya maka anan ta gano ce Allah bana gaya maka mun yi gaba to don ana nake shekara nuna kun zai gama ya zama zai inda ba a tambaye ni a yi wani gari nuna nuna nuna ta ga musacin karkada ta gano ce ko hano ce don mun gama gaba ya zama zubin je ba wannan abu ne he ka tsaya ka doka kula shi he ka tsaya ka lura ne ka tsirga za ka isa kudu ne amma za ka ji ban da gaya maka anan wani ta gano ce bana gaya maka to to haka su to wasu a yansu inda bi hudu bi kirishi ka kula shi to amma lalle ya ce a lokacin da ya je bi tsaye kula ba ce bi kula da ba bi tsaye da lura to amma tun da hikima Allah don da ka karanta shi Allah guda mai abin ya ba su labarin duk irin abin da ya wakana na wannan wuri na batul makatas ya ce kala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce ولقد رآه نزلة أخرى عند سدة المنتهى نانشوا أفتمارونه على ما يرى ko ko za ku mai jayayya akan abin da ya gani nan kenan suke jayayya ai suna mamaki ya za a yi a ce ya je wani ya gani abubuwan a Allah ke tabbatarwa wala kadara ahu nazalatan ukhra inda sidratul muntaha annabi sallama ya ga mala'ika jibril wani juku a wajen magaryar tikewa yana take na a wannan tahiyya da ya ga mala'ika jibril nan shi sai sai kawowa akan tafsirin wannan aya ai ana ni ne Allah ne gani wannan an samu daga cikin magabata kware na kware akan wannan fa'inta wanda Aisha radiyallahu anha cikin sai muslim ta kawo bayanin da masaruku ne na ga cikin tabi'ai ya mata wannan magana ta da ta ce annabi ga Allah ba ya kai mata wannan aya ta ce ni ce horokon wanda yawa manzan Allah tambaya akan wannan aya ni ce farkon tambaya kake ta ce halarata wannan gani ubangiji ne ka gani ya ce a'a jibril ne na gani na mai gani biyu ɗaya a nan duniya ɗaya a sassanin ta shi da kai annabi gaya mata ke wanda shi ta ko da an samu ruwa an samu ruwa misali daga Abdullahi bin Abbas cewa annabi ya ga Allah irin wannan fa'inta ce fa'intar wannan ayoyi ne suka ɗauka Allah ne ya gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya wadi tace ni ne mai wannan tambaya akan wannan aya kuma tace ga abin da wadi ba Allah gani ba sai ta shi ma take yankewa duk wanda ya ji annabi ya ga Allah ya ma Allah kariya mai ce ma ga Allah samu cikin magabata tsammanin wannan aya haka take ni to shi bai tambaya ba ana aisha ta yi magana haka hadisin Abu Zar wanda shi ma musulmi ya rubuto ya wa annabi tambaya kai tsaye shi ma ya rasulullah hal wa aita rabbak ya rasulullah kaga ubangijinka yace nuru anna arahu wata ruwa ce ra'aytu nuran sai haske ne ya zan ga Allah na ga haske dai annabi kanka nan ka ana kiran da wata rigima ko sabani babu shi da annabin shi da kai ya warware an kada ko da kan fasara shi annabi asa kama da ayat kuma ya bayani wannan mala'ika ne ya gani ba Allah bane ba ya gani tabbas kenan wala qadar aw nazal ukhra inda sidr munta ya ga mala'ika jibril a wani jiko daban inda sidr munta a magare takewa inda aljannatul ma'awa wani maga take wa anan aljanna aljanna makoma take idi ya kashe siddata ma kasha lokacin da ya lillibe wannan magariya irin abin da ya lillibe ta na abun ayoyi eh kinan kwarai akwai wasu ababai na ayoyi abin a zo a gani abin mamaki da lillibe wannan magariya annabi ya gani kuma kwarai abin ayoyi da ma Allah ya ce wannan tafiya da shi dan mu gwada maka ayoyin mu yace lokacin da magariya abu mai lullubewa ya lullube ta ma za ka labasar wa matsaga a nan sanatan saboda ladabi idan shi bai gushe ba daga inda yake kalli wani wurin bai tsaba kai yana kallaka ya wange wange a nan ya zai kurin iya kallon abin da ake gwada mai na ayoyi a wannan wuri da ganin shi bai kauce ba bai huce ba wurin da aka ɗora mai inda yake diba wani لقد راى من ايات ربه الكبرى kuma lalle ya ga ayoyi manya-manya daga cikin ayoyin ubangijin shi na ce akida ta alusuna jama'a annan salasalama ya yi isra'i da miraji ya ga abin mamaki ya ga ayoyi na allah manya-manya a wannan tahiya yan wakai ma a yi tahiya sama ta ɗaya ta biyu uku hudu biyar shidda bakwai ta duniya ma ta ƙarinka ta ƙarinka san abin da ke ciki tsawon sama bawon gaba ɗaya da ya ce wuce kuma shi ma aka yi wani inda malaka jin da kanshi ya ce ni baki na nan annabi ya yi gaba daga nan sai da ya gaba ya huce da mutum da kinki sai da ya dawo ne shi huce yadda yake malaka jin nan ta yi ta musamman aka yi da shi kenan tabbas ya ga an mamaki ya ce wa min mu'jizatihi aidan sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin mu'jizojin shi annabi sallallahu alaihi wasallam inshiqaqul qamar tsage wala wata ayatun azimatun ataha Allah lin nabiy sallallahu alaihi wasallam dalilan ala nubuwwati اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله نفس القرآن يتبتد هناك سورة سورة من سورة سورة القمر التي اقتربت الساعة وانشق القمر قيامة تاقصى wata ya tsage duk da wa'in mutane halinsu wa'in yarau ayatan yi uridu su kuna sun ga aya sai su bijire kan ba aya bace ba wa ya ƙolu sihir musu sihirin tsagi ne na zawa wuce wa ya ƙolu sihirin mustamir wannan tsagi ne damar kira mun saba tsagi zawa zai wuce ba kyale shi tsagi wa kaddabu wa taba wa hawa su ƙarfi da ayar suka bi son zuciyarsu nan menene kenan wata ya tsage ruwaya bukhari ko muslim na musulun iya magana cewa quraish sun tambaye ni aya tsagin wata allah ya gwada musu wata ya sabko he da suka hangi hira ya sabko ya haskaka hira da dare ne amma ta kauhe da kowa ga da karar ahili dutsen hira wani bangaren ya ce wata a wannan bangaren ya sa hira tsaka dutsen he da kowa ya kafa hira ta katsau ya ce ishahadu ku shaida eh ku shaida da aya ta Allah a nan a tsayi ne kuma haskita sirin musu tsayi ne ta ma'ana ya kace ta gutsin ku tsaya a za a yi a samu labarin garuruwa an mu yamma tsayi abada da sauran garuruwa ba in an tambaye labarin yan garuwa an san ga wata ya sabko mun san kirma mu akawa ba mun suka tambaya tabbas sun tuba da sun ga sun ga canza sun ga gusa wata kowa gani amma duk da haka dai abin Allah shaida mu da kurin ayoyi na hili karara yace inshiqaqul qamar ayatun azima tsagiyar wata wata aya ce mai girma ataha Allah nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dalilan ala nubuwati da ya zamanto kawai hujja kan annabin Allah ne wa kana zalika fi makka hina ma talaba mushrikun minhu aya wannan abu ya wakana a makka lokacin da qurayshawa suka nemi gwada musu aya in shi annabin Allah ne a kaza kuma Allah gwada musu yace takasiru ta'am lahu kuma ya tabbata Allah subhanahu wataala ya yawaita abinci albarka ta abinci a hannun shi wakar waka haza minu zai salama akasar mai mara wannan ya wakana sau da yawa misali ruwayar da bukhari ya kawo musulun ya kawo hadisin jabir bin abdullah na ana cikin aiki na khandak yi lura a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗarme ciki saboda yunwa ya ɗarme cikin shi ciki kasan suna ɗarme ciki yadda ciki kai kama ƙara ƙurar iya ɗan rage ƙarin ciki ya ɗan rage abin wani yadda suka san yunwa kuma nan musan saba musan yunwa irin wannan ba kwana kwana san yunwa kwana biyu bici ba kwana uku bici ba nan ba nan ba zai gama ita kwana uku bici abinci ba ciki wannan gaba daya to su an saba haka na ai kwanaki wata abinci ba ciki kama ƙara ƙurar ƙurar to an ka ɗarme yana ɗan dama dama to ana cikin halin inda aka yi magani an zo lokacin da aka zo cikin aikin an zo wani wuri aka kasa fasawa shi zo ba annabi labari gashi an zo wani wuri dutse ya hana a rami ya ci gaba annan ne ga annabi sallama cikin halin damuwa ta yunwa ciki a darme amma a wannan halin annabi zo ya amshi digar ya bigi ya kabara bigi dutsen dutse tsare ya fas ya bangare wurke wurkiya ana da ke cewa Allahu akbar an gwada mun katangun kisara yi buga ta bi dutse ya zage ya bulan ya ce Allahu akbar an gwada mun katangun kaisar yi buga ta uku ya kabbara ya ce an gwada mun katangun wannan sana'a birnin sana'a ta kaunar al'umma ta ta mallake su lokacin muna haukai suka ce ku ji shi ku ji shi wa ku ji muna jin tsoron zuwa kashi ma muna tsare mu kana cewa zaka cika kisa zaka zara ku ji shi ba suka suka ga su tsakanin su ku ji ba kuma abin da yake cewa ga muna an tsare mun kasa wuta zuwa kashi mai mana wahala ka ce wai za a cika tambun kasa kama a yanzu kamar misali kamar a yanzu ka ce an gwada mana zamu ci wannan mai zambulan shi zaman zai shafa ba za mu ci kremlin fadar na rasha amma za mu ci elize ta france haka abu an can zamanin haka ne an can zamanin kaisar da kisra su ne manyan da sabbin sana'a su ne biranen duniya masu iko masu daula ya ce amma an gwada a cikin wani hali masu labari an gwada mu za mu ci su lokacin jabir ta a lokacin hina ga annabi kware cikin halin yunwa shi hina labo gida ya ce matar shi yanzu kina akwai dan wani abu ta ce akwai dai abinci da ya buru a cikin bakon daga sa'i ɗaya ne kamar zama bai kacci bincika ta ba abincin shi erikin ya ce wanzu dan gyara ka yi dan hufsa a yi dan gurasa zan shan ga annabi don ya zo shi da mutum ɗaya ko biyar ka ci abinci ya ce kuma ta ce akwai dabba karamar dabba haka ta cin gida haka kama zai dan gama ya zo yawa annabi rada yawa annabi rada rasulullahi akwai dan abinci a gida ka zo ka da mutum da bi ka dan cika koma sai manzo Allah ce ya la handak hayya lakum jabir yake abinci ci inna lillahi wa inna lillahi abinda aka yi dashi cikin shi ba kai dai ka zo annabi ko sai sai ba jama'a duk ku zo jabir ya mana abinci amma yace hankalin shi tashi ya rugo gida ya sha mata shi kiji abin da aka yi wa da aka tuni ta mai zuci daya kun sanarwa ce kun ga mutane suka suka biyu shi ta ce ka gaya mai abincin na kai na gaya mai ta ce baronka ita mata ta ce baronka ba da ka gaya ba ka ci abinci ɗaya ne ya ga shi baronka ya lishi to ce mai ɗan kunje ta ce tukunya kaku sauke tukunya ce kaku sauke tukunya ta nama ta abincin kaku sauke haina ce abincin da kuka kwaba na abin kaku taɓa haina ce annabi ya je ya addu'a ya tabaruk ga abin ya ce shikenan ku shigo a yi mutum aka ana ku shigo ku ci ku shigo ku ci jabir ana ɗaukowa ana badawa a bala wannan su je su ci a ɗauko a ba wannan caya su wajen dubu caya da kowa ya ci ya ƙoshi ya bari tukunya makaman da koyi ba tukunya makaman tada da ta hubu zakin da ta naman ya ce ba wadda ta canza kan ba a ji koyi ba a ga wani shi ta ba albarka ce ta su ta mun kai dubu ce dubu kowa da ce kushi kuma abincin iya ne ce kaban a taba ba ka yi tabar da ke albarka ce ta yi da wannan ya yi da dama ba ɗaya ba da dama wannan yawon kan tabbas sai ya ce takasir ma wani ba'u min bayan asabi sharifa haka na maganar buga ruwa akwai ruwa ta anas wanda wanda da muke cewa annabi ya zo akwai inda a zaura a garin madina ne akbar ruwa shi ku kawo ka sa hannu a cikin makayin ta ina kan anas ina kallon ruwa iya ugowa daga yatsin shi ina kallo ce ruwa bak iya ugowa kamar ido kamar ido iya zuba daga yatsin shi ana rawalla ana rawalla ana rawalla so so so 300 sai da kuwa rawalla haka wannan mushirka da aka a Hudaybiya wanda aka je babu ruwa kare aka je neman ruwa babu aka suke ta dan makai dan karamin makayin ta nasha yace a kawo ba mun aka ba ta ta'ajji yasa hannu ko zuwa Allah na masan kai da liku da ko ruwa kare ruwan ta kammata ba bacin ruwan ki ko yi ruwa mata ba ba yau kan mata ruwan ba wannan shi ma ya kasance dogo ruwa yace wa tasbihu ta'amalahu haka abinci ya tasbihi ana gwarwa ta labin mas'ud da imam bukhari ya rawato sun sayar bukhari cai suna cin abinci suna ji kunnan su abinci a tasbi suna cin abinci a tasbi kunnan su ya ji kunnan ba na labari ba ji suke suna ji da kunnan da su aka ci abincin amma abinci a tasbi haka da tsakuwa tsakuwa na mai dauka ta tasbi ko ya ji ya mai kawo na abubakar ta ci gaba da ya abubakar yana ji ya mai kawo na umar ko ya ji daga bane ta tsaya amma kowa jiran da zabi tsakuwa tana tansu tun abin yau kan annin shi ta cikin abin da yake tabbas na aya yace kenan wa tasbihu ta'am wa huwa yu'kal da yin tasbihi na abinci ana cin abincin iya tasbihi wa kada waka hadha shay'un kaseeran min zulma wannan abin wai ba dai ba an da yawa an gani ba bari ba ya zo wuce kuma ya inganta tabbas an haka so da dama haka yawa kana da yawa daga manzana sallallahu alaihi wasallam yace ibra'ul marda wa shifa'u ba'd ashabi ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam duna dawa'in hissi warkar da marasa lahiya tare da cikin sahabban shi sun warke akan cuta ba tare da wani magani a ce magani kaza gashi kudu ya da kuma mutum waje kudu kai tsaye ta misali irin abdullahi bin atik wanda suka kashe wannan abu amir wannan na ne bai tura a kashe shi wannan mai da cutar musulmi abu amir ai shi ya babu bayan ya je kari mai sonkin da nan shi ya kari wasu yan tawaga ita a kashi a rakiya ya je mai sonkin kashe abu amir shugaba ne na yahudawa kwarai ya cutar da annabi duk da yana da alaka da laraba ya cikin wani cutar zuwa annabi cutarwa shi da ka'ab na ashraf su biya annabi tura aka masa tanta aka su saboda cutarwa su to lokacin da ya je ya kundin bala kin gama da shi bayan ya kare mai sun shi ta kashe abdullahi bin amur sai garu ne katanga ce doguwa cikin dare ne da ya zo ashe a kusa kasa kusa wajen dukkan ya karya ya karya a kwabri nan haka tsamin ya aka taho da shi da ya zo madina ya ba namun labarin mai sun ta kare ko mai ya kare to amma ka kawo a kare manzala ce mai ke kawai ya ce na meke ta shayar da ya shawa man kawal kamar tun da ke ba taɓa cuta ba kai tsaye ta warke kariya ce kai ta ta kauri ce kai mata kai da warke kawai shikenan ya ta kashi kawai kai ta ka ba maka dori wannan ruwa bukala kai musulmi ka ruwa ruwa don ya tabbata haka nan ta abu ne ya saba kaga ya saba al'adatan kariya ya yi mata nima la ta kabri amma kai tsaye ce kawai ta kashi shikenan kai mata ba komai ba kina irin wannan sun kasance da yawa a nan sabon shi wannan ya tabbata akan haka nan ya ce adabul haiwan ma'au duk da akwai isa ita ina shakka kan abin sinadinta ta abu katada wanda aka yi ahud ahud da mai ido ya zo da irin shi a hannu ya ce harsu lai wallahi ido na mata ta wani ido ta kyamace ne ga ido na irin shi a hannu ya ce iya tsoron mata ta kyamace da ido daya ta kyamace shi ana da ganin riki ne yami da mai idan aka ci gaba da zama to dole shi ne na shakka kan sinadin ruwa gaske mu sai ya ce adabul haiwan ma'ahu da yadda dabbobi ke zauwa su yi ladabi a gaban shi ya tabbata na salama ya zo wata garka raƙumi ya zo ya faɗi gaban shi ya gurwa ne a gaban shi ya ce ina mai wannan raƙumin ya ce ya mun jajenka kana ba shi wahala kun baka wasu abincin kirki a kuma ne da ya magana shi su fi shi kuma haka ne ya shiga wazo wani wuri a kuma haukaci an kasa bin wurin annabi ce yake a cikin kanka daga cewa annabi iya shiga annabi kuma kun da kana kun da zuku ihadi ya kuka gaba annabi ihadi gurhana wannan ruwa ta tabbata kanka iya iya kuka ga wannan na bai ce kun ba shi wahala ya tsufa kuke nema ku yanka shi shine don abubuwan sun tabbata irin wannan kenan dabbobi suke irin ya ce irin su magana dabba ta yi magana ce da gare shi irin ruwaya ta tabbata wanda anasar sarama shi ma ya yi magana da ina ga cikin wannan littahi na musabish cikin littahi wanda albani mata iya da arzikin da ya tabbata na imar bagawai karuwa cikin shirin sunna abinda yake magana wani bai hudi bai hudi ne a garin madina bayan gari sai zamuta kirkeci ya kama dabbar shi ya bi shi da ƙarfi ya kamo cire dabbar sai da ya guri ɗan gaba kaɗan haka ya tsugunna ya ce ka amshe min abinci na da Allah ya bani ya mai magana ya ce to abin mamaki dabba tana magana ya ce abin da ya mamaki ga wani bawan Allah na iya nan a cikin gari ya baku labarin abin da ya wuce da abin da ya zo a gaba kun da kuma na kun kima da shi ga abin mamaki kun ya ce mamaki wani abin kura ta mai magana kirkirce mai magana kenan ya yi shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hudun da yazo sai musulmin ta yi kuma albani ta tabbata wani ya tabbata wani ingancin wannan ruwa hadisin ya tabbata da kura dabba ta mai magana ko ce ga amma mai kula ga kunnan mutum a cikin ku ya baka labarin abin da ya wuce da amin zuwa gaba amma kun yi shi ku ne kuke mamaki ba ni ba kai kai mamaki din nan na magana ga abin da ya mamaki a gare ku ga gaskiya kun kita dalilin da da sa ya musulunta wannan bai hudun ya musulunta mutane ba baban za su kai mani ba baban za su kai mani kuma da kansu suka ta mutuwa amma za sun ga gaskiya ne da yawa su ne suke adawa da shi amma kun sun gaskiya ne tsakanin kawai su a wanda kamar ya zo ya mutuwa ya ba dukiyar shi ɗan shi ya je ya mutu a banza ne sun ga haza ne gaskiya akwai mana zo aka ce aka wani bakin sulhu aka yarda sun ga an ga dama an ja kun sun ga hujjoji ne wanda ba su dauka wani shakka akan shi kurum kaga haza ne sai suka iska suka imani sun ga abu da yawa na shaido na shaida cewa kurum abin ba wasa bane ba kuma ya samu da yawa suka suka adawa da shi da farko wasu na gaba kuma suka bada rayuwar su gaba da irin su Umar irin su Khalid bin Walid dibin Umar a cikin musulmi iya cikin masu galza musulmi a Makka Umar zai cewa na ga haɗa kai larabawa yan wani suka maka suka mai goyon baya annabi Allah ne a duniya ba haka bane ba manzo Allah mutane ba su bashi goyon baya da farko ba sai suka haza an yi adawa su gaske magana farko halocin da Umar bin Khattab ɗan uwan shi tana mamaji da labari ya zo Umar iya mata dan kaman taushin magana da su za su jira za su hijira zuwa Habasha Umar ga ta hanya ta ce anya ta ci Umar wala ya mu magana masu taushi anya Umar bai musulunta ta kira Allah in Umar ya musulunta jakin baban shi ba musulunta Khattab a wajen shi wani umar an ya musulunta jakin haɗan baya musulunta jami'in shi ke kyale shi kamar me yake zai ga abu nan bai wa umar musulunta an dace gara musu sai ga shi umar ke zan amma shi mutumin ba san shi kamar wasan umar addini kenan ya gaskiya gani ya ja ga gaskiya ce ibn khalid ibn khalid ibn walid iya cikin suka ba musulmi wahala a uhud shine komanda kin quraish komanda kin kahore a uhud can da ya ce komandoji mutan jagororin qurayshawa matashi ne kuma sanin yaki ne shi ne ya gano lagon ya san da ya gama an zo annabi ya filankin ud ya ga annabi ya je ruma ta guda hamsin a saman wannan ya ga filankin da aka yi magu daga nan ma san annabi ya san kurma wannan ya yi da ya zo ma ga filankin da aka annabi ud aka zo ya ce wani bacin nasara wannan filankin da manzo Allah ya je wannan ruma ta guda hamsin suna bisa barin su shakatawa ya gano kun da biya ci nasara to amma tun da ya san filankin sai yake tarkizi ci kallon ya za a yi duk hankalin shi a nan yake su gudan annabi ya ce musu ku tsaya a nan ko da kun ga ana mana ɗaya ɗaya ka kusa ku ka kusa daga wurin ka kusa wurin ku kun ana mana ɗaya ɗaya ka kusa ku Khalid ne kun yi kallo ana yake amma hankalin shi ana yake can an Allah ba da kora aka koro kafure ana kwasar ganima ana kashewa su waɗannan maharba guda mun saman dutse shedan ya tsira cikin su amma Allah ya ce a cikin zakon masan duniya sai suka ga to yo ana kwasar banza ganima mun mun da mu a shugaban ya ce kakuje annabi ya kan muje kayo za a yi aiban da mu a ce kaddama da shugaba da mabiya shugaban rumatikin annabi ya ce kama sabka to kuma da kallon ana kwasar gani ana salban da mu kan kai da kawai ya zagan garo to khalid iya ga wasan garo ya san kare kun yi dake wasu wasu eleman wasu tawaga kun sa kewaya suka biya musulmi ta bayan burin shikenan kuma kuma akwai musulmi kun da fataka kuma ake sara shikenan sun karya abin ya rikice gaba daya kuma suka suka suka san manzo Allah inda yake suka kai mai hari tamaran ta annabi ya mutu lokacin nan suka inda yake a jaki biya sahabi ya bare kibi ta hoshi da fada shahada a har lokacin biya da sun ga inda yake ya kuma ya ji ciwo an ji mai ciwo an wasa mai kai jini har tiki kusa kusa gama da shi to yanzu na ga kina an ci karin shi an ji mai ciwo su ake ake gare shi suke harbi sun harbo a nan hira mutum goma sha biyu suke shahada sha biyu suka shahada suna kare shi kullum harbi kibiya ko su bara su kare ka same shi don ka same shi a halin buka kalin kibiya ka cike ka ciki ka hada kai shahada haka suka da sabbai diwa suka shahada suka ji ciwo akan kare shi har Allah kawo kukura ta kwanta ai nake kuma doci nake gaba bayan kasuwa ba bai wani kuma na duniya nan kasuwa ne wannan neman kuɗi ne su shahada ko haka suke kun ga kibiya da kallon kibiya ba ka kun ka kare kun tawuka saboda kun ka kare annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi ka Allah ka wuta ta kwanta suna ce an kashe muhammadu an kashe muhammadu ta daga baya dai suka kira abu su fiye na kira to annabi ya ce kakwa masa ainihin muhammadu ya muhammadu annabi ce kuya ne ya ce mun gama da shi abubakar ya kira abubakar shiru ya ce mun kashe shi mun gama da shi annabi ce kuya ne kakwa masa kakwa masa to umarni da aka zo da ya kaga ta kai ce kai ya kake a duniya sai da rasu umar kasa kuri kai ya kake a duniya muna nan da rai eh muna nan da rai mun mutu ba umar kasa kuri dukkan abubuwan nan da suka wakana a irin wannan wurare na gaskiya mutane sun kaza mutane sun kaza ne ke muna magana cewa kenan irin wa'annan da yawa to kaga anan Khalid ibn Walid shine komanda kin da ya aka samu nasara ta Qurayshawa aka musulmi amma ga yayin kaje ga baya kuma shi zamto shine kuma komanda kin musulunci ya komo yana Umar ya komo addinin musulunci haka shi Khalid ya komo kuma zamanto shahararri aka addini iya cikin wasu a cikin tarihi na sabbai wanda ya kowa yin fitowa ta islamiyya ya kowa yin budin gari inda ya kowa ce gari ko ya budi gurin inda ya zaga gari ko ya cin sada gurin har ya zama to ake fitino da shi ake kama abin hannun shi umar bin khattab ya wuce shi komandoji da komanda dan kaga abin kama hannun shi an ce gari kai da musa da yawa da bude ya je abin ya gagara ya je ya bude an abin ya tauri a ce ka bar nan ka je wuri kaza haka ta cikin wata tahiyya a cikin tarihi ba ita cikin tahiyya tahiyya ta kasa ta dabbobi ana iya iya ana yakin kasa lokacin lokaci guda an zo a bude farisa ko an zo a bude sham lokacin annabi annabi ya bar duniya ana cikin ko ina yake kurun ko ina bude an bude kwamba kurun ko ina yake yake ana yi anan ana yi anan sai aka tura mai maza abubakar ce ya bar sham ya bar farisa can ya rikice ana ga arama ana so ya je ba da goyon baya sai lisayi ta hidda zai yi inda aka saba bin hanya ta yau da kullum hanyar iya ce zai tahi iya tsoron a rinsa musulmi ka hanyar ji he wani wuri tahiya mai kyau tsara ce mai haɗari wani ba abin ta hanyar kun yi kasa wani hanyar ce kun mutar kurin kun yi yanka kurin yi yanka hanyar da ba a sabunta ba yi rage yawan tahiyar so kamar a ce da kursi ne da kursi ne yi rage mai kuwa batana ya ba kai tsaye kurin a hanyar ba abin ta ko wahala nan ya kutsa bi ya je ya hito musu baya kuma hikimin Allah Allah bashi nasara kuma wani ya Allah bashi kwarai lokacin da umar da hudu samun da suna abu don Allah umar da hudu shi da shugabanci ana cikin tsaka yarmuk ana cikin bugawa aka aiko takarda a hudu shi an sa abobeda abobeda jara abobeda da shi ne aka sa kamacin shi to kai abobeda ka shi khalid kai wadi ana cikin yaƙi an yi korana yaƙi ya zai za matsala ya ƙyale sai da wuta ta kwanta ya ke kwanta an samu fafata an kare tukon ya ɗauko takarda ya ce ga takarda daga aminu mummini umar bin khattab lokacin abubakar ya rasu umar ya hau amma umar ya hudda ni daga jagorancin runduna ta sham ya sa wannan jagorancin ka na wannan abubakar da ka abubuwa da ka je kai ne shugaba kuma ta yi ya ba shi jagoranci ana yi ana yi amma mai ba nan kaɗai ba mu nan maganan kaɗai ba he da aka je bude butan batal maqdis abu ya zahi ya zahi Khalid bin Walid shi ba da filan ya shiga garin kana ce a tun da hudda ba an ga tsaye mu kai kai yanzu ka ce tun da hudda an daga shugaba an ga tsaya ta yi eh abin gagara shi ya ba da filan ga yanda za a yi in dare lokaci kaza dare yayi kowa yayin san abin abin da sai na igiya mai kwada mai kama wa tanga ya ce lokaci guda za a yi kabara inda ya kabara harko su samu su samu abin da ke masu gadi can zai yi kabara gaba ɗaya mu kewaye garin gaba ɗaya kowa ya ji kama wurin kama shi zai inda kabara harko kowa ya ji hawa abin tsiki shi ta kaiwa inda kabara ta biyu kowa bari hawa zai yi kan garin a lokaci guda in kowa ya hau saman garu inda kabara ta uku kun za mu duro ciki aka musu ma guda aka musu ba ta takuran kowa ya wasu musamman nake ba ɗan kabara wasu kabara ta mace ba aka kabara suka bara suka kama igiya ta biyu suka kun hubu da ya kun suka zo da shi aka samu aka bude betul magadis kai zan wani ta zai tun da an mai tsaye an da shi an gatsaye shi ke da bayan ganin ba za ka shi ba iya iya bin wani amma ya ba jagoran ga filanki yadda za a yi a ci nasara don allah suke mutane mutum Allah mutum ya san mutum sa addini an yi aiki kan ji tsira da kan tarihi zaka san alawar addini ba ka zo kurin kana zama kurin kana kana shan kana shan shayi da waye kana namun ka addini an ba da lokaci an ba da rayuwa an ba da komai wallahi mutum ya kanta wani tarihin zai sanin ya kan tarihi musulunci kanta karanta akwai na waran shi akwai na wasa kaga yanda aka yi hawa ma addini ka gare ka kuma kai kai ka zama kai a ruwanka ka zama ka zama kallon ruwanka idan cewa yace wa izan al'ashijar ilai haka yadda ice ke mai kawuya mana ya zo ya yi abin da yake so ice zai kira ya ba magana ana salama akwai ruwa bukhari haka musulun ruwa ta inganta nan salama ya je wani wuri biyan bukata ana cikin tahiya babu wurin da zai daɗe sai je waje wani icce sai ciro wani bangare ta ka biyo ni da izinin Allah mana ta ce ma yi mai izinin Allah biyo ni icce ko cin zai ke ta kasa zai ke ta kasa kirkir kirka bin shi icce suna kasa masu zan kallo icce yanka bin shi ya zo tsaya ya je ya ɗauko na ɗaya shi ma biyo shi suka zo gamu ya saboda na biya bukata iya karewa da kashi ko ne icce kuma wurin shi a gaban kowa a gaban kowa ka yaka nan icce ya mai kauya abin yawan yana da yawan gaske na mujiza sai kwatanta lalle annabi manzon Allah ne a gaban abin na shidu suna da yawan gaske wa taslimul hajar alai da yanda duwatsu ke yin sheda su mai sallama salawatullahi salamu alai tsira da amsa sabata gare shi yace intiqamul lahi ta'ala al'ajil min ba'd man khanahu sallallahu alaihi wasallam wa anadahu haka yanda Allah ke kama ukuba magaggauciya ga wanda ya yi adawa ya mai haƙinci ko ya mai adawa misali wani cikin hada kitabu da gangan ya zo ya shigo musulunci ya kanci bakar hasa al'imrana ya shahara ya bakar al'imrana ha an sa cikin masu rubuta wahayi an san shi annabi ya yaba ya bashi hutu ashe shi ya zo ne da ne yaudara kun sai rida yanzu me yake cewa yanzu ka kuma ka ce ai da mu mu muke rubuta wayan ma shirme ne mun masu rubuta wayan da ya rida sai maza ka ce masa habai kun ga wannan ƙasa dai wannan ba ta ɗaukar shi ko ya mutu mun rubuta ga buhar kuma rubuta ganta annabi ba sabai labari ƙasa ba ta ɗaukar shi ruwaya ta bukhari ne an ana nufin malik ke cewa wallahi abu tsala ke cewa ya je garin da yake ya mutu kwa dan kwanaki bijima ya mutu Allah kashe shi bai jima ba daga ruddar da ya mutu aka kai aka binne kurin suka zo kurin sai kurin a ta turo shi suka ce wannan makicin muhammadu sabon shi ne sun suka zo da ya rudda suka tono shi suka ce suka bai da shi suka kuma mashi gari an turo shi suka ce kai yau da mun ganga ba zai yi bin zuwa ko da mun gaidi ko iya ana suka tuma sahabbai ne suka tono shi a samu muhammadu suka tono shi suna ganin Allah dan waye ta turo shi karshe haka aka bar shi a waje Abu Talha yace kace ma'ana Abu Talha cikin wata bukari ce na ganshi da ido na aite annabi sabai labari kasa ba ta dokan shi kuma ka kai bayan Allah ya halaka shi yace ikhbaruhu bi ba'd al-umur al-ghaybiyya wa ikhbaruhu an umur allati waqa'at ba'ida an fawra waqi'iha haka da ya ba labarin wasu al'amura na gaibu ya ba su labarin wasu al'amura wanda sun yi an abin a inda yake nisa da shi bai na ka abin ma ba labarin kamar yana ka yanzu misali irin abin da ya kana kahin magana mota abin da ya kana lokacin da kisra shugaban kisra shugaban farisa da aka aika mai takarda kasan shi kudin jahili jahili ne ko aka wuce daban da zai ilimi kaga shi wannan hirakal hirakal shi ya kama lokacin annabi ya masa lokacin guda ya kama hirakal ya kama kasara shi yana yake mai ilimi ne da mun saka da karanta aka ga bayanin da ya neman hujjoji haka ya busu aka neman wasan shi ko hay ma busu an tambayoyi ka annabi ko yayi shaida inda ne wannan halin da annabi Allah ne ko shi shi kisra yake wawa da jahili ne bai san wannan buganta Allah ko dai ba daidai shi hukuku da diba daga asa min Muhammad bin Abdullah ila kisra kai ga ya za a yi shi shugaba wani mai takarda ya hasa sunan shi su a wajen shi ya hasa sunan ka sunan shi farko ba sa sunan wani kayan shi a ikon shi sai ga ayyar takarda an sa kuma ga wata takarda an sa kuma asalin tasalin ya ce ni za'a barazana balarabe an ta zama laraba su na a duniya musamman ce kan laraba kima su kan laraba zai a duniya ya ce balarabe zai muwan takarda balarabe zai muwan takarda balarabe ya ce maza maza da ba da umarni ya ake wansu maza suke gwamnan basara basara na kusan laraba ya je wani mutum yawan takarda a kamishi a kamishi nan kurin a kamishi muhammad ya ma da ba da umarni ko ya shiga haka shi ya kama takarda ya cira ya cire takardar cire takardar a wasu akabar mai kai labarai ga ciyar sun layi na kame amma ya cira annabi ce mazaka mulkahu ya cire mulkin shi ya annabi ce ya cire mulkin shi ya cire mulkin shi cike da yanzu ya aiko daga baya a zo a tada muhammadu sassan gwamnan shi na busra ya turo aka zo madina suka ce da farkon suka zo annabi ya gansu cikin wata shiga gemu a aske gashin baki sama ma annabi abin ka sai aka ce ka san da suna ce wai baro addini yake da kama masu kama mai kyau annabi kai kai musu tambaya ka kuma ce musu mana amarku ma haza mana amarku ma bi haza mana amarku ma bi haza ba ku da umarnin ku barki ku aske gemu ku gashin baki suka ce amarana rabbuna amarana rabbuna ubangiji su kisra ce su to lakin rabbi amma ni ubangiji ya umarce ni ana hafi ana hafi libi an bar gemu ne yake kacin baki ni ubangiji na shi ga gemu wannan gemu har musu wannan gemu har musu karshe dai suka ce abin da ya kawo mu ubangiji mu kisra ya ce mata da kai mata da kai an wace to yanzu ku bari ku je a baku masarki ku sabka wa zan baku amsa a kai sa masarki yana ke ne aka ce a masabki da sahaye a nufisa a kira wasu kowa ya san kadiba za mu ce iran farisa da madina ya kiran kiran dubunan kilolo a yanzu sai ya ce musu sahaye suka zo ce ubangiji na ku kisara cikin daren jiya ɗan shi ya kashe shi a daren jiya a wancan zamanin ba magana communication komi kuma a nan mutum gaban sabai gaya musu gasa a gaban sabai ubangijin naku a daren jiya ya ce ɗan shi ya kashe shi nisan wurin suka koma wajen ukida misali suka wajen misali misali ana bada bada lagos misali ta nigeria sai gwamnan da yake baki iyaka misali an bar dako tinkim shi ya turo su har suka koma bakin iyaka shi gwamna to bai labarin kisra ya mutu bai labari shi labarin gwamnati ta yadda aka yi amma shi labarin bai kama shi ba amma za Allah a madina ya wata labarin kisra ya mutu kuma ga wanda kashe shi amma shi wancan bai labari har suka ci suka koma garin waje ta yadda aka yi suka koma gida su ga wani hulga mu haka ga muku ce to wani ba wani labarin da suka bincika magana a ran annabi labarin a ran nake haka akai a ran ne mutu kaga nan abu da kai inda bai nan ke ga wani ka ce na abu da gagani ke ke nan shi labarin kai bai nan iya nasu da wurin aka abin yau kana shi yake iya ba labarin abin misali abin da aka a mota da yake sahabbai Khalid bin Walid Zaid bin Harisa Sa'ab bin Rawa inda ya aiki farkon aka fara gamuwa da Rum yake mota ya sa shugabancin Zaid bin Harisa Jafar bin Abi Talib Abdullahi bin Rawaha ko annabi iya Madina kuna nan sai wuto cikin jama'a yasa aka aka zo aka taru aka taru masallaci tsakanin mota da Madina kilo 2050 tsakanin mota da Madina kilo 2050 ne kike wasu lashi yace zan maku labarin jama'a ku tawajen yaki information ga information sabo sabon information da baku labarin tawaga da muka tura wajen yaki yace sun je sun game da abokan gaba zaid ya ɗauki jagoranci na tauka musulmi ya yi jagoranci ya yi bashi ƙwarin shi ya yi shahada rukamin gafarta Allah gafarta mishi kuma yi addu'a Allah gafarta mishi iya madina ikas labarin abinda yake wakana saman tara saman wurin yaƙi kai tsaye ya ce zaid ya yi ya shahada ja'far bin abdullahi ya ɗauki jagoranci bayan zaidu ja'far ya ɗauki jagoranci ya yi bakin kwanaki shi ma ya shahada kulka mai gafara ta Allah gafarta mashi abdullahi bin rawaha shi ma ya ɗauka ya yi ya yi shi ma ya yi shahada kulka mai gafara ta Allah gafarta mashi iya madina ya ce khalid bin walid ya ɗauki jagoranci ba tare ba da umarni na da annabi kusa ya ce zai da kaukayi in ka shahada a sa ja'far jafar in ka shahada a sa abdullahi bin haka annabi zai tsara mun to tun ba shugaba yace Khalid ya dauki jagoranci Allah ka taimaki takobinka takobin annabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid shi ne takobin kuma shi ya ba musulmi dama kariya da hudu da cikin halin halaka Khalid bin Walid annabi dauki jagoranci don abin an yi shi a kiran dubu da wani abu saboda daga nan zuwa na mai sama da haka nan kuma annan yankin rabana misali a Madina ga abin da ke cikin wurin mama dole ya tabbatar mana cewa abin ba abin nan wasa ba mutane mutane wa mutane sun ga hada sun ga gaskiya ne suka imani ba bane ba wani hira kurum yace kenan yace wa khibaru an umur ghaibiyatin qabla hudusi haka ya bada labarin wani abu na gaibi kayan abin wakana kuma fa hada ba da zalika kama aka bada biya abin ba a yi ba ya bada labarin abin da za a yi kuma ya wakana kamar yanta ya kwadi za a yi kaza kuma za a yi kaza haka zai wakana irin ya kukuda da aka yi ta yi irin magana ta irin su irin magana su irin su irin su wayes da magana ta wannan ta irin su magana amma da ta a cikin yaƙi amma da an yayi kura na mai cikin kalmi kura ya ta wai haka yi amma wata jama'a a zalima za ta kashe ka yake ce ma ali mahi tsiyatar mutane a duniya kaf wanda zai soke ka anan ya ɗaɗo wani sha'urin wanda zai soke ka anan jini ya jika diddigenka shi mahin tsiyatar mutane daga shi da ƙwadarin salim wanda kashe wanda soke tago samudawa su na mahin tsiyata a duniya a nan mai gwada wurin ce ga wurin zai soke ka kuma haka aka yi wurin da annabawa ana aka soke shi annabawa ta ranar hoto cikin damuwa kuma sun ta ce ta su lahiya ya ce na lahiya ce yanzu jibril ya zo ya ban labari za a kashe jika na hussein a wuri kaza ga kasar wurin irin kasar wurin ga irin kasar wurin a gaban kasar wurin ta gata za a kashe kuma a wurin a kashe hussein a wurin a kashe da shekaru masu yawa kusan shekaru arba'in ma damu ta na bayan jira ma a samu wani shekara ba a kashe shekara ta kai ta cikin shekara talatin na shi bayan jira to lokacin kenan abin wani shiga 30 kenan ba abu abin yawa kana aka shi shi bayan ba haka saurin shiga ga kasar wurin masa labari ce zuba na ka zuba labari ba za ka ji bilin ɗana ce jika za ka sha nuru za ka shamishi na kenan iya ba labari abin bai zo ko ya yi labari kuma dala-dala kuma abin yawa kana yadda ya ba labarin ta sallallahu alaihi wasallam sai uqubatu man lam yuqiru sallama aw yuqir qawluhu yanda Allah ke uquba ga wanda bai girmama shi ba ko bai girmama maganar shi ba ijabatu du'a sallallahu alaihi wasallam amatan yanda Allah ke amsa addu'a shi a jimirce wajizullahi ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam wa kaffa al'ada an yanda Allah ke kiyaye shi Allah ke kiyaye mai abukan gaba yace fa an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu jahl hal yu'athiru muhammadan wajahahu bain azhurikum qal faqila na'am فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبتي أو لأوفرن وجهه في التراب أبو جهل واوكنا واوانسو shugaban su ba ya ce shi yanzu a gabanku halin afir muhammadu wata hau bitura bana za harukum za ku bari a gabanku muhammad iya zawa yana turmur da huska shi da ƙura da ƙasa a gabanku suka ce haka haka yake ya ce na rantse da ya ce ya rantse da lata da uzza la ilin ra'ayoyi fa zalaka la kana azaba laka bati ni na rantse lata da ce musu ya rantse lata da uzza in har na ganshi da ido na iyayi zan taka wuya irin zuwa da ya taka wuya annabi Muhammad in ji zuwa ya ya sujada gaban shi ji wannan yanda yi sujada ce zan taka wuya aulu a firana waje hawo ta ko in dirmin huska a cikin kasa in dirmin shi kasa ci zan shi haka ya rantsuwa zai wa Muhammad wannan wulakanci ina ga lokacin bai mu dama za mu ga abin da ya wakana insha Allah a gaba Allah ka fatan sama za mu ga yanda Allah mishi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كنا درسنا نشاب يرزاق ثورة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته